mu salatu annabi اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد اللهم صل وسلم في الامور كلها واجعلنا من كيزي عذاب الاخره ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له اشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان ذكر الحديث كتاب الله وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل بدعه ضلاله kuma da yawan musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh abu na gode wa allah madaukakin sarki mai kowa da komi da cikin rahamarsa yau mun sake dawowa don wannan karatu namu mai albarka na littafi mai suna a tajiri da tsare da hadis jami'ar sahih a wani masallaci mai albarka kofar gidan mai girman sarkin damba bayan hutun ramadana mun je mun yi karatun ramadana mun je mun yi hutun ramadana mun dawo kuma insha Allah a cikin ikon Allah yau nawa ne ga wata eh sha biyu ko yawwa sha biyu ga watan shawwal ko eh 22 ga watan ramadan shawwal yawwa hijira annabi sallallahu alaihi wasallam shekara 1444 12 ga watan shidda ko okay watan biyar ne to 12 ga watan biyar na 2023 gregorian calendar to insha Allah yau zamu bude sabon dama na wannan shekara mai albarka Allah ya sa mu yi ta da alkhairi shekarar da ta gabata mun tsaya a babin da yake magana akan raful basri ila sama'i fi salati haka ne kuma nan za mu tashi insha Allah ta'ala babu raful basri babin da yake magana akan hukuncin daga gani ila sama'i zuwa ga sallah lokacin da mutum ila zuwa sama lokacin da mutum yake sallah in ana sallah mutum zai daga idonsa sama ya riga kallon sama ko kuma wato kenan ba zai kalla ba hadisi na farko a cikin wannan babi shi da hadisin anas bin malik allah maɗaukakin sarki da shi ke cewa qala nabiyyu sallallahu alaihi wa sallam ma balu aqwamin menene annabi sallallahu alaihi menene matsalan wayansu mutane ne kan ni yarfa'una absarahum ila samai fi salatihim sai kaga suna daga kallannansu zuwa ga sama a lokacin da wato kenan suke cikin sallah maimakon su tsaya su concentrating akan abin da suke yi na sallah to da ita sallah abin da wanda yake yana bukatar natsuwa kuma duk abin da zai shigartar da kai gabanin natsuwa zai iya rage maka wato kenan ladan sallah din to amma me yasa mutane suke yin haka fashtadda qawluhu bi zalika sai zama annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsananta magana akan wannan magarsa ta yi tsanani akan wannan ya yi fada ya yi fada ma'ana ya ja kunne hatta kala hasai da ya zo yana cewa layan tahiyan na an zalik wallahi ko dai mutane su daina hakan aula tuktafan na absaruhu ko kuma a fyauce ganin nasu idan mutum yana sallah yana daga idonsa sama sai aka ce ka daina to sai bai daina ba to a dalilin rashin dainawar bayan ya ji wa'azi ya zo masa yanzu ba a jahilci yake yi ba to in an yi rashin sa'a wato zai rasa ganinsa to ta rana ya daga sama shi kina sai ga ya makance kawai sai ga ya makance hakan ta tana faruwa kai mutum ya ga kawai ya rafarci ko kuma ya rika raunana ganin nasa yau ya yi a raunana ganin yau ya yi a raunana ganin yau ya yi a raunana sai ga ya makance da wuri a rayuwarsa maimakon ya kai ya kai shekara kaza da idanunsu lafiya amma ya abina saboda taurin kai ko yau kamar hadisin da yake ce annabi sallallahu ya hana jifan arakas ko mutum ya sa tsakuwa a nan dinsa ya harba ya ce kar mutane suna yi haka saboda ba zai in ka harba ba zai harbo tsuntsu ba balle barewa amma in kai rashin sa'a zai iya shiga idan mutum ya lalata shi ke sai sahabi ya faɗa annabi wani tabi'i cewa annabi ya hana sai ya sake yi sai ce masa na hana na ci maka annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana kuma ka ci gaba da yi to ba ni babu kai ba zan sake maka magana ba har duniya ta nade ba ni babu kai aqul laka nabi sallallahu alaihi wasallam na an zalika wa anta ta'udu takdhaf kana hake kuma duk kana yin irin wannan jifan yace to ba abin nan ba za mu sake magana da kai ba har abada saboda a karshen ta zai ja matsala a kansa ya ja matsala a wanda yake wato kenan kusa da shi babul iltifati fi salati babin da yake magana akan hukuncin waiwaye a cikin sallah waiwaye a cikin sallah ya halatta ko bai halatta ba na'am ya halatta ko bai halatta ba waiwaye a sallah ya halatta ko bai halatta ba na? wanzu ba sai inda uzuri ok inda uzuri ya halatta an aisha ta radiyallahu ana qalat sa'altu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam anil iltifati na tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam akan waiwaye fi salati a cikin sallah qala sai yace huwa iktilasun yaktalisuhu shaytanu min salati al-abdi menene hukuncin waiwaye a sallah sai ya ce mata ai sane ne da shaidan yake a sallar mutum yana sane na dan zarewa ladansa yana dan zarewa ladansa yana dan zare masa saboda a lokacin da mutum ya waiwaya to ya fita a cikin wato kenan fuskantar abin da yake a kansa na sallah an samu rashin nasuwa daidai wannan lokacin to da kalla da inda ya kamata ya samu a wani lokacin na huduri aka ce almusalli raji da rabba hugo mai sallah na gana da ubangiji da hakan ya zo ya tsaya ya fuskanci abin da yake to sai dan waiwaya wani abu to gwargwadon waiwaye sannan gwargwadon abin da wato kenan ya rasa na nutsuwa a cikin sallarsa in ko ya rasa wani abu to aka ga kenan shedan ne ya sa shi ya rasa wannan abu shi shedan farin ciki zai da wannan abin da ya rasa ɗin in ya kamata ce a samu lada goma sai aka ba shi lada tara da ɗigo biyar kaga ya rasa ɗigo biyar wannan wato ke da ikilasi ne in ya tsananta kuma a tsananta in ya daɗa a daɗa hakan na har ya idida wato gidan sallarsa kenan kamar yana nuna cewa ba a sanyi waiwaye a cikin sallah ko wasu malamai suka ce idan mutum ya juya baya har ƙeyarsa ta ga alkibla ista'anafa salata sai sake sallah kawai sallah ma ta baci dungulungo amma idan ba haka ba wato kenan sallah ba ta baci ba kuma wannan ana magana akan abin da kamar yadda bala ya faɗa abin da aka yi shi babu uzuri idan da uzuri wato kenan sai zama ma'afuwun anhu abin da wanda ke a riga an yi afuwa a kansa daga cikin uzurin da suka kawo suka ce daga cikin waɗanda ba sa waiwaye a cikin sallarsu akwai sayyidina abubakar wa kana la yaltafitu an salatihi ya kasance in yake fu a sallatu baya waiwaye baya waiwaye amma duk da haka wata rana ya zo yana sallah sai annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya zo annabi sallallahu alaihi wasallam ya limanci sai annabi sallallahu alaihi wasallam baya nan ko bilal ya ce masa ka wuce gaba ka ba mutane sallah ya wuce gaba yana sallah sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya dawo sai ya shiga sahu mutane suna ta gyaran murya suna ta gyaran murya suna ta gyaran murya suna ta gyaran murya sai da abin ya yawa shi ko yana ta buga kira'a to ko sai dan ya haka sai ga annabi sallallahu alaihi wasallam sai haka Allah na gode maka sai juyo baya yace annabi sallallahu alaihi wasallam ya wuce gaba ai sallah kaga yanzu wannan dan hakan da yayin nan ya zo a babin larura ne ta haka ba sai sama ya bata sallah ba saboda ka sayyidina abubakar kuma ya cikin mutane da suke kifuwa akan sallah babu magana waiwaye cikin waɗanda suke magabata ba sa waiwaye in sun sa ke kifuwa akan sallah akwai abdullahi ibn zubair abdullahi ibn zubair in ya kifu akan sallah to ya kifu kenan babu abu tsotso zai iya zama ya tashi ya fira a jikinsa bai ji komai a jikinsa ba babu abin da wato kenan zai faru da shi an taba abin da ana cikin yin sallah abin ruwa ya yanke ya gangaro ya shigo har cikin masallacin ɗakin ka'aba har inda yake sallah duk mutane sun zagonye amma shi bai san ma me ya faru ba har aka yi da sallah a ji ruwa ne ya kusa mamaye mutane ma gaba daya cikin masallacin saboda baya wa abin nan hatta kuma kun ga lokacin da aka kashe shi lokacin hajjaji bin yusuf a tsakafi yana cikin sallah ana ta duhar goyon yakin nan shi sallah yake yi a cikin sallar aka harbe shi a cikin sallar ya faɗi ya mutu ta haka baya daga ciki baya waiwai idan yana wato kenan sallarsa amma duk da haka wasu sukan yi idan ya zama akwai laruri kamar yadda malam ya faɗa misali akwai hikimar da limamai suke yi idan yana sallah sai shakku ya shigo masa raka'a ta nawa nake yanzu zama zan yi ne ko mikewa zan yi sai ya ɗanya haka ga baya haka kaɗan ya ga reaction na mamu na bayansa ya zo zai tashi yana tsaman zama zai yi tafiya ne ko mikewa zai ci gaba da wata rukun in ya ɗan haka allahu akbar shi yana ɗan lura in ya gudu sun yi wusi masu ya bi su wadda daga cikin hikimar da limamai suke yi saboda wani lokaci abin nan in kuma gan rugub sun zanna shi ma sai ya zauna da ba zai yi kuri ce Allahu akbar amma ba zai tashi ba su kuma sai sashi ko zai dan lura da su to irin wannan yana daga cikin abun da ke ma'afu na anku fil iltifati a cikin wato kinan waiwai a sallah kuma wancan magana daga ido da muka yi zuwa sama da wannan din an tambayi wani sahabi ya ce annabi sallallahu yana yin karatu a sallan azhar sai ke cewa eh yana yi to ya kuke kuke ganewa sai ce bitirabi lihiyatihi ta hanyar motsa gemunsa in annabi sallallahu alaihi yana sallan azhar muna ga gemunsa yana motsi haka yana haka yana haka kenan yana karatu yaye ya gani sai da dan daga idansa saitin annabi sallallahu alaihi wasallam haka ne kuma akwai lokacin da suna sallah annabi sallallahu alaihi wasallam ran da zai bar duniya kenan ai yana cikin rashin lafiya abubakar ne yake tsalla ko radiyallahu anhu kuma tsakanin ɗakinsa na ɗakin na na aisha da cikin masallaci ai labule ne kawai ko katanga ne kawai da windo ma da labule sai ya yi kura ya kura ya kura ya kura ya zo jikin gini sai ya daga labule su ko suna cikin sallah sai ya leko sai ya gansu sai sahabai a cikin sahu abin sha'awa suna kuma sai su ga gaishe yanzu sun daga ganin su ko ba su daga ba sun daga ganin su sai suka gan shi har abubakar ya fara ja baya yana tsammanin annabi sallallahu alaihi wasallam zai zo mai riwaya yake cewa wa kadal muslimuna an yaftitununa fi salatihim saura ka dan musulmi su zama sun fituna cikin sallar saboda kwana da kwanaki ba su ga annabi sallallahu alaihi wasallam ba sun yanke kaunan zai iya fita sai suka ga bude labule ya leko su shi kuma yana cin daɗi ga musulmi yanzu ko bayan banna nan itimin za a ci gaba da sallah shi abin da yake masa daɗi ya sa yi yunkura ya yunkura ya yunkura har ya ta yi bakin wanda ya leko ya gansu mun gane wannan sauraka yanzu ganinsa da sayid na abubakar ya yi da kuma sauran musulmi da suka yi wani ɗan gani ne haka wanda yake dole an ɗan ɗaga gani a sama na gefe kuma ya ɗan wayo kallonsa saitin inda kofar annabi sallallahu alaihi wasallam take ko to duka irin wayannan suna daga cikin al-iltifat wanda baya bata sallah yana daga cikin ma'afuun anhu mun ganci wannan saboda kenan yanzu iltifatin da ake magana a cikin sallah da daga kai da ake yi zuwa ga sama a cikin sallah wanda mutum ya yi shi na shagaltuwa ne kawai babu wani dalili wanda yake kawai sai da yake shedan yakan shigo cikin dan adam ya rika tunatar da shi wasu abubuwa mun bai jina annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa idan an zo za a tada ikama shaidan ya kan gudu yana ihu in an gaba tada ikama sai ya dawo in an fara sallah sai ya shiga cikin zuciyar mutum zai rika cewa tuno abu kaza tuno abu kaza tuno abu kaza tuno abu kaza kaga daga cikin abubuwan da zai saka tunan wal Allah zai tana zai saka dan waiga kaza saboda wani abu to irin waɗannan shine iktilas na shaidan amma da zai sa mutum ya juya gaba da kuma sai ya zama wato kinan kawai da malami suka bada sallah ta baci sai dai an sake ta in kuma dan kaɗan ne sai ya zama ya rage maka wato kinan ladan sallah wallahu ta'ala a'lam babu wujubil qira'ati lil imami wal ma'mumi fi salawati kulliha babu da yake magana akan wajibcin sallah ga mamu da kuma liman a cikin dukkan sallah gaba daya na eh wajibcin me nace wajibcin karatu a cikin sallah idan an zo za a yi sallah in an kabbara ba ana karatu ba a karanta fatiha a karanta sura ba wannan karatun wajibi wannan babin yana so nuna mana cewa wannan karatun wajibi ne ga liman da mamu kowa sai yayi karatu in an shigo wata kenan cikin sallah kaman zahirin hadisin haka yake so ya nuna mana wallahu ta'ala alam an jabir bin samurata qala shaka ahlul kufati sa'adan ila umar bin al-khattab radiyallahu anhu jabir bin samura yake cewa mutanen kufa sun kai complaint din wato kenan sa'ad bin abi waqasin Allah madaukakin sarki ya da shi gurin sayyidina umar mun gane sayyidina umar shine mutumin da ya kafa garin kufa da basra gaba ɗayan su shi yasa aka kafa wayannan garuruwan amma sun zama manyan birane don haka ya lokacin kalifancinsa ya tura gwamna gwamnansa shine sa'ad bin abi waqas ko wanda ke shine farkon mutumin da harba kibiya a addinin musulunci saboda haka sun tura shi gudun ya tura su gudun sai suka kawo complaint akan kuli shugabancinsa su ba sa jin daɗin yanayin mulkinsa fa'azalahu sai sai na sai cire shi a gwamnati wasu ta'amala alaihim ammaran sai ce to shi kenan ga ammar na baku ya zama shine amir sai tura musu ammar ibn yasir tashakau shi ma sai suka zo suna complain ba sa jin daɗin mulkinsa hatta zakaru annahu la yuhsinu yusalli har sun a cikin complaints din da suka yi against wato sa'ad yanzu ba ammar ba sa'ad bai iya sallah ba kullum rafa wai kalwa ta ce gishiri baki sa'ad bai iya sallah ba haka kawai kawai yana musu abin nan ko yawwa don haka fa arsala ilaihi shi ke da sai sayidina umar sai ya aika zuwa gare shi ce zo shi je zo shi ya ce masa ka zo ya dawo madina faƙala sai sayidina umar ce masa ya aba isa haka inna ha'ula iya tsumuna annaka la tusinu tusalli mutanen ka sun kawo kwamfule a kanka abubuwa da yawa daga cikin cewa ka baka iya yin sallah ba tunda baka iya sallah ba kuma kaga bai kamata a cika zama shugaba a gare su ba qala sai yace amma ana wallahi fa inni kuntu usalli bihim salata rasulullahi sallallahu alaihi wasallam tace amma ni sa'adu na rantsa da girman Allah irin sallar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ita nake musu irin sa irin ta ce nake eh ma akramu ba na tauyewa ma akrami ma ma la anqusu ba na tauyewa irin yadda na ga yake exactly photocopy haka dake musu ma akramu anha ba na tauyewa komai da komai a irin sallar annabi usalli salata isha'i haka da ko ina musu sallar isha fa arkudu fil ulayayn sai na kan sandara a cikin wato kenan rak'o'i guda guda biyu arkudu bi ma'ana ma ma'ana arkudu daga rakid ne in an ce ma'on rakidin me ake nufi ruwa tsaye wanda baya gudu na kan tsaya tsawon lokaci kenan ma'ana a rako'i guda biyu na farko yadda nake musu kenan wa ukhifu fil ukrayni sai na kan sassauta kuma a raka'a biyu na karshe qala sai sayyidina umar yace zaka zannu bika ya aba ishaqa wannan shine dama ni abin da nake maka zato ya aba isaka da aka kawo complaint din a zato na kan kai ka cikin alkhairi kake kuma yanzu abin da ka tabbatar min shine haka nan dan haka fa arsalama abu rajulan aw rajulan aw rijalan sai ce to yanzu yadda za a yi idan ka sa shugaba a mutane suka yi complaint la'alla in babu wani abu akwai wani abu in babu wani abu abu da in babu kira bai kamata a ce gawayi ya kare ba don haka sai aika shi da wani mutum ko da waɗansu mutane ce a koma kufa a je a bincike a gano dalilin saboda idan an gano dalilin nan gaba ya san in- yadda zai takalin da mutanen ko kuma shugabannin da yake tura musu din yawwa so aka sai aka tura shi ilal kufati zuwa kufa fa sa'ala anhu ahlul kufa sura ka wayannan mutane sai suka je kufa suka dinga tambayar mutanen kufa ko zai da suke yi masallaci masallaci masallaci masallaci mu suke da suke bi suna tambaya dangane da menene matsalar shugabancin sa'ad bin abi waqasim saboda ayi gyara walam yada masjidan ba su bar kowane masallaci a cikin garin kofa ba babu wani masallaci ko guda ɗaya da suka ketare illa sa'ala anhu sai an je sun je sun yi tambaya akan wannan masallacin in an yi sallah su tashi su kira mutanen masallacin su tattauna da su menene matsalar sa'ad a garin nan a lokacin da yake abin nan wai su nuna alaihi ma'arufan amma mutanen sai su ce a'a ba su da wani matsala tsakaninsu da shi ai ba ta da mutumin kirki ne ai kun ji ma kaza kaza sai su faɗa musu wasu ayyukan sana alkhairi ma wanda su ba su sani ba kowane masallaci a tare kalar masjidan libani absin sai da aka je aka kana tafiya a wani masallaci wani masallaci har aka je wani masallaci na kabilan banu absin ko mutan laraba kabila kabila ne banu wane banu wane banu wane akwai wato kenan mutanen abs sai aka ji wannan ba kama rajulun minhum ana dan tambaya dangane da matsalolin gwamna wanda aka cire sai wani mutum sai ya zabura a cikinsu yi kalu lahu usamatu bin qatada suna wani mutum usamatu dan qatada yukanna aba sa'adin ko sai ana kiransa suna ana masa kina da aba sa'adata sai ya ce amma izna shattana fa inna sa'adan kana la yasiru bisariya ولا يقسم بالسوية ولا يعدل بالقضية في القضية هكذا yace to yanzu ne da ba mu nufin mu faɗi komai ba mun shiru da bakin mu amma tunda kun yi magiya na shattana tunda kun yi magiya kun haɗa mu da Allah akan mu gaya muku to gaskiya mu ba za mu koyi komai ba za mu gaya muku komai da komai domin shi sa'ad da kuke gani la yasiru bisariya baya tafiya tare da karafka in za karafuka za su tafi guri kaza shi baya tafiya tare da su ma'ana ra'ayinsa kullum da bai yake da na mutane duk abin da ya kamata ya is always against the streamline na abin na abin na abin yawwa mun bayanci wannan abin da ke nufi Yawwa, duk inda aka nufa sa za ka ga shi ba nan yake nufa ba wani guri yake yi daban gaba daya wala ya sun bai sauya kuma in zai yi rabo baya adalci baya raba abu daidai daidai da a mutane gina ya kan fifita wa'insu na kusansa yan badansa wala ya zai filkadiya kuma baya wata kinan adalci a wajen hukunci in an kawo kaya a raba mutane ba zai raba daidai daidai ba in kuma ya zo hukunci tsakanin wane da wane ba zai musu adalci ba kala sa'ad to lokacin sa'ad kuma ya zo iyaka nan kun san wato ke da ciwo a ce ka ɓata lokacinka don mutane ka bata rayuwarka tun daga madina ka zo don ka karantar da su addini da duniya don ka kula da al'amarin rayuwarsu gaba daya kuma a ce wani mutum ya zo yana maka sharri akan wannan abin ta haka sai ya zo iyaka nan kawai daga faɗa haka sai ce amma wallahi la'ad wannan bi talatin haka ka faɗa e abubuwa guda uku matsala uku ko ka faɗa e na rantse da Allah zan yi addu'a da abubuwa guda uku ne kuma abubuwa guda uku ne ma zan yi addu'a kansu tunda ne yanzu ba ni abinda zan kawo in kare kaina Allahumma ya kawo ba a tsaya an saurare shi yayi ko yayi ko kare ba a sai kawai fara addu'a Allahumma inna kana in kana abduka hadha kadhiban ya Allah kai nake roko idan wannan bawon naka makaryaci ne ƙarya yayi kamar ya'an ya tashi darriya ne duniya ta sani wasu ma'atan don duniya ta ji ko to addu'a ta ta farko fadil umrahu Allah ka masa nisan kwana yayi ta yin irin wannan sharri wa dil faqrahu Allah ka tsawaita talaucinsa ga nisan kwana ga bala'in talauci ko beran masallaci ba zai kai shi talauci ba haka ne wadil faqrahu go wa arzithu bil fitan Allah ka bijira shi zuwa ga fitina ka sa ya hadu da fitina a rayuwarsa abubuwa guda uku idan to wannan shine abin da shi sa'adi yayi wa kana ba'adu ya kasance kenan bayan haka isu'ila lokacin da aka tambaye ikul sai ka je na cewa shaikun kabirun maftunun ni dattijo ne mutum ne dattijo wanda Allah madaukakin sarki ya sa shi a cikin fitina asabar ni da awatu sa'adi addu'an sa'ad bin abi waqas ita ce ta same ni ta kama ni kenan ko mana addu'a kenan ma'ana yayi nisan kwana Allah madaukakin sarki ya tsawaita rayuwarsa kuma a cikin bakin talauci wasu da kuma ƙalar rawi mai ruwa yake cewa an jabir wanda ya roto daga jabir yake cewa fa ana ra'aituhu ba'adu ni da ido na na ganshi bayan wannan kad sakata hajibahu idanuwansa fatar idansu guda biya ka sun zazzago sun zazzago sun zazzago sun rufe idonsa ala ainihi sun rufe idonsa min alkibari saboda tsufa sannan yana karantar da mu har yanzu cewa idan mutum ya sa shugaba a matsayin ka na shugaban kasa kasa gwamna ko gwamna kasa ce ya mallan lokar gamma ko sarki kasa masu angwanni to dole sai ka bibiya dole sai ka bibiya ka ji complaint din mutane akan su ka ji complaint din su abina sannan ana cirewa mutum idan da matsala dan maslahar su mutanen da kuma maslahar shi wato kenan mutumin ba sai lalle gwamna yana da matsala ba kun gana ai bai da matsala aka cire shi ko amma an cire shi dan a rufe bakin masu surutu ne don shi kansa sayyidina Umar din yake cewa a lokacin da zai bar duniya yake cewa bayan ya kafa kwamiti na mutum shida ko su zaɓi shugaba a cikin su zaɓi khalifa yake cewa inda sa'ad zai karɓi shugabancin nan Allah zai sa ku itifaki a kansa to ya cancanta ya cancanta idan ba shi kuka zaɓa ba duk wanda aka zaɓa to ya nemi taimakonsa a iyaka rayuwar wato ke mulki sa ya ce domin fa'in ni la'aziluhu ban cire shi domin ni ban cire shi a mulki ba saboda wato kenan zargi ko kuma saboda gajiyawa yau da na cire shi a mulki na sa ammar a gurin ba don ina zarginsa da wani abu ba ne wala an tuhumatin ba kuma dan ina tuhumarsa akan wani abu ba yau kawai saboda maslahar mutanen ne kawai ya cire a rufe baki masu surutu karar ya yawa don in ya yawa sai su cause the revolution sai zai su ta mobilizing mutane su ta mobilizing mutane sai ga unnecessary complaints ya yawa sai a tada rikici sai zama wata kenan kasa bata zauna lafiya ba to saboda haka yana daga cikin abubuwan da wata kenan wannan hadisi yake karantar da mu sannan hadisi na gaba an karbo daga ubadatu bin samit radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitabi babu sallah ga duk mutumin da bai karanta fatiha ba a sallarsa yanzu wannan limami ne ko mamu eh to mamu fa hmm? eh eh ya saurari karatunsa da kuma wannan hadisin ce yasa muke so mu fahimci hadisin hadisin ya ce la salata liman lam yaqra'u bi fatihatil kitabi duk mutumin da bai karanta fatiha a sallar sa bai da sallah bai da sallah akwai maganganu da yawa akan wannan hadisi akwai ya bude kofofi na fahimtu kala kala kaga zahirinsa yana nuna da mamu da da mamu da limami kowa sai yayi to din da yace ba sallah ga duk mutumin da bai abin nan ba bai karanta fatiha ba ma'ana ko shi mamu ne ko shi limami ne ko kuma mai sallah menene munfaridi ne yana sallar sa shi shi kadai dole sai ya karanta fatiha tambaya ta farko shine in ya karanta sau da yayi ko kuma a duk saura ko taraka ma sai yayi a tun daga nan malamai suka samu wato kenan sabanin fahimta wasu suka ce yana nufin kowace sura kowace raka'a ne sai an karanta kowace raka'a sai an karanta fatiha in ba ka babu sallah wasu suka ce a'a a samu dai akalla fiye da rabi imamu na malik yana daga cikin mutanen da suke cewa a samu fiye da rabi idan mutum a sallan azahar ko la'asar ko isha ko mangariba ya samu biyu sauran bai yi ba kenan zai iya yin sujada a madadinsa ibn maji shi ne ce a ko da raka da aka samu fatiha sauran da babu zai iya yin sujada wasu suka ce an samu karatun fatiha a guda daya shi kenan wasu su malamai kuma suka ce a mu fahimci abin sosai wannan ana nufin laliman ne ko kuma misalla shi shi kadai amma banda mamu banda mamu me yasa banda mamu su ce ai hadisin kamar hadisin da yake cewa la salata li jaril masjidi illa fil masjidi duk makwabcin masallaci mai sallah masallaci Allah ba zai karba ba a to in ya tafi ta wani anguwa fa ko yana gonar sa in ya sallah Allah tunda shi makwabcin masallaci ne eh makwabcin masallaci ne amma ya je gona yana aiki ko kuma suna tafiya a kan hanya za su in sun yi sallah a wani guri tun da shi jarin masjidi ne ko kuma sai lokacin da yake cikin gida ne kaga akwai wato kenan maganganu da yawa yauwa sannan ko da yana gidan sai sallah a cikin gidan akwai yiwuwar za a iya karba illa iyaka ba za a iya karbanta ba mutuncinta ba zai kai mutuncin wanda yake cikin masallaci wanda ya ta cikin masallaci ba wallahu ta'ala a'alam to wannan ma wani point ne ka kawo salatul maktuba a zahirin hadisin cewa laysa la salata babu sallah kawai saboda bai tantance farilla ce ko ba farilla ba idan ka ce sallah farilla ake nufi wani fahimta ce ta wasu daga cikin bangaren malamai in ka ce a kowace sallah ce alal idlaki ne to kamar yadda wancan suka ce kowace saraka ne alal idlaki wato kenan saboda haka sai zama abin nan kenan sai zama wata fahimta ce ta wasu malamai daban na eh kusa kusa wani abu na sallanku a cikin gidajen ku eh eh ba ta farilla bane yau to to wanda suka karanta wannan hadisin suka dada nazarta a shi a kansa yana daga cikin mutane suna daga cikin mutane suka san salata shi ta la salata fi li jaril masjid illa fil masjid din laysa alal umumi ba ami bane bai shafi farilla bai shafi nafila ba sannan sai ta wanda ba su gaba suke okay to tunda an cire nafila kenan bai shafi in yayi a wata anguwa ko a wani gari ba inda ba anguwar su ba ko yau sannan sai daga wani suka samu kofar cirewa wato kenan ko da yayi a cikin gidan ma ana nufin kimanta ne bai kai abin nan ba akwai saboda in kai buɗe akwai hadisai da daman gaske da suka taba gangano akan wato kenan cases din to kaga wannan ma wata fahimta ne na wa'insu to kaga wannan ma sun cire sun cire mara lafiya kenan ko wanda yake tunda kace dan dama ce eh wanda yake da dama yanzu wanda yake cikin gidansa ba shi da lafiya ga annabi sallallahu alaihi wasallam mun gani yana jaril masjidi kuma bai zo masallacin ba abubakar yake ma mutane limanci kaga kenan ba alal umumi bane yawa to wallahi ta'ala a'lam to da haka shi ma wannan hadisin shi ma wato gina a kansa ne muka gina la salata liman lam yaqra bi bi fatihatil kitabi babu sallah ga duk wanda bai karanta sallah bai karanta fatiha a cikin sallarsa ba wasu sun suna ganin cewa tunda wutiri raka ɗaya ne tol kuma wutiri dole sai an karanta fatiha a karanta sura suna ganin cewa duk sallo so ko duk sauran sallolin ma sai an karanta fatiha a karanta sura sannan su abin nan to amma duk da haka magana wadda take tafi kusa da soft landing in ka bi duka adilla din ka tattara su wato kenan shine cewa ba lalle ne sai an karanta a kowace sura ba in ka karanta a sura guda biyu shikenan zai iya gama raka a kai raka a guda biyu wato kenan zai iya gamsar da lamarin ta yadda za a iya karban wato kenan sallan mutum wallahu ta'ala ala na'am alaikum salam in sallar mangariba ne ko sallar isha malaman da suka ce za a sai an karanta irin su imamu shafi'i sai an karanta wajibi ne sai ka karanta ko liman yana karatu a bayyane ko liman yana karatu a boye sai ka karanta fatiha za ka karanta zuciyanka ne a daidai lokacin da yake yin tasa za ka karanta ne a zuciyanka malaman da suka ce kuma a'a ba sai lalle ya karanta ba ka gane in liman yana yi sun sun ce za ka yi shiru ne za ka yi shiru ne wala Allah na ga kamar Dr. Ahmad Allah ji kansa yana da cikin malaman da suke ganin cewa wajibi ne sai ka karanta ko liman yana karatu to na taba sauraron sun da yake ta a fa karanta a fa karanta yana yana da maimaitawa eh ko da liman yana karatu Fatiha a bayyane yana karatu a bayyane to kai za ka karanta iyaka Fatiha din a cikin zuciyarka wallahu ta'ala kafin wajibi ne eh saboda wancan hadisin da yake ta yake ta mali unazi a fi salati annabi sa ce me yasa ina karatu wani yana karatu ana ja in ja da ni ko wallahi to kaga wani yana daga cikin mutane da suke ganin wajibi ne a karanta kuma suna ganin wajibi ne a saurara to haka yi nemi mafuta amma in ya kubuce maka ba sai da ka kabbara an fara karatu ka zo ka ka kabbara kai ma da da eh eh hmm hmm to in mai gaggawa ne zai ganta ta minti guda ko fatiyar to da Allah su kan wannan ra'ayi suke sun nan baka dama don ka kai idiraki Allah wa ta'ala ala alaikum wasalam eh ba sa yi domin dauka dai akan cewa idan karatun fatiha wajibi ne kenan ko daliman yana karatu duk a wannan muke bayani ko yauwa to ana neman kofofi ne wanda za a samu a ba mamu dama ya karanta amma kamar da muka fara kwanda suka ce lalle mai yana karatu idan fa qira'atul imami qira'atuhu karatun limami shine zai zama karatun shi mamu ya gamsar masa don haka a lokacin da yake bayani karatu a bayyane in bai yi ba wayancan malaman suka ce ba shi da matsala saboda karatun liman ya gamsar da hadisin da anisa zai cewa ya ana karatu ana karatu mali una zai fi salati na? eh eh bai riski fatiha ba ko bai karanta ba kun bai wuce shi yana ba da karfi a malaman da suke cewa ilimin yana karatu ba sai ka karanta ba ko wani ya zo ya samu har an yi ruku'u sai ya kabbara tun daga baya ya matso matso matso shi shigo sahu ta ka wannan raka'ar da bai karanta fatiha ba ko ba a ce sake ta ba ta ka karatun liman ya dauke masa abin na ko eh to amma me kake gani idan a rakar karshe ne fa ko kuma ta biyun karshe eh eh a shi kawai cewa ya ga wanda bai karanta ba daga wanda suka yi tasirin su a rakawai biyu na farko ko wanda suka yi a raka na karshe duka wani fahimtoci ne na malamai wallahu ta'ala ala mu ci gaba tarjihi shine tarjihi shine idan mutum ya karanta fatiha ko da a raka'a ɗaya ne a cikin sallarsa to sallah bata bashi ba Allahu a'lam babul qira'ati fi zuhri haka ne kuma dalki hadisi da an abi huraira anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam dakala almasjida manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya shiga masallaci fa dakala rajulun fa salla fa sallaman ala annabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam cikin masallaci sai wani mutum ya shigo sai ya salla sai taso sai ya zo cikin da'ira sai wa annabi sallallahu alaihi wasallam sallama faradda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa wa alaikum assalam wa qala sai ya ce masa irji fa salli fa innaka lam tusalli malam kuma kai sallah ba don ba kai sallah ba faraja yusalli ya koma ya je ci gaba da sallah kama sallah kama yadda yayi sun maja a fa sallama ya dawo ya sake ce assalamu alaikum ya nabi ya annabi annabi sallallahu alaihi ya karba sai ya ce masa kuma irji fa salli fa innaka lam tusalli kuma kai sallah don ba kai sallah ba sai da suka yi salasan sau uku fa qala wallazi ba'athaka bil haqqi ma uhsinu ghayrahu na rantse da Allah da ya aiko ka da gaskiya ba zan iya salar da tafi wannan kyau ba iyaka inda zan iya kenan fa allimni dan haka a koya min ka girman kai ko fa kana sai yake cewa idza qumta ila ila salati duk lokacin da ka tashi zaka yi sallah fa kabbir kai kabbara thumma qra ma tayassara ma aka min alqur'ani sai ka karanta abin da ya sawwaka a gare ka na alqur'ani thumma raka sannan sai kai ruku'i hatta tatma in raki'an har sai ka nutsuwa to kenan a wajen ruku sun marfa sannan sai ka dauko hatta ta ta dila qa'iman har sai ka daidaita a tsaye sun masjud sai ka sujada hatta ta tuma sajidan sai ka nutsu a sujadan ce sun marfa sai ka dauko hatta ta tuma ina jalisan sai ka nutsu a zaune wa fa'al zalika fi salatika kulliha sai ka je kai haka cikin sallolinka a wani ya sake kawo mu wani mai abin nan kenan da yace masa ikrama ta yasara ma aka min alqur'ani ka karanta abin da ya sauwaka a gare ka yanzu yana maganan fatiha kenan da za mu haɗa wannan da la salata liman lam yaqra bi bil fatiha ko yawwa nan yace masa ka karanta abin da ya sauwaka a gare ka na alqur'ani to in ka hada shi da wancan hadisin shine wasu malamai suke cewa ka karanta mata ya sara ma aka mila qur'ani dinnan ai ba'ad al-fatihati bayan fatiha ne saboda wancan hadisin kamar yana nuna cewa karatu fatiha wajibi ne a cikin wato kinan sallah wallahu ta'ala a'lam wasu kuma suna ganin cewa a in ka karanta abin da ya sauka kawai shikenan wato kinan yayi amma dai wancan yafi wato kinan fasaran tafi a cikin sallah dai a samu wato kinan fatiha ko da wato kinan raka ɗaya ne wallahu ta'ala a'lam to alhamdulillah an ce har lokaci yayi za mu dakata nan insha Allah ta'ala abinda muka faɗa daidai Allah wa ɗaukake sarki amfanar da mushi abinda muka kuskure Allah gane da muka kuskure mun tashi ko za mu ɗaya akwai lokaci eh babu lokaci to alhamdulillah akwai mai tarshiru yake yi don haka fama jahara na jaharu bihi wa masakata nasu bihi tsaraka wanda suka tafi akan wannan kwata-kwata sallan azhar da lasar ba sa karatu eh eh jihi ba